ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bi kowa da komai wanda cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita amin a yau muna maricen shidda ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shine ya dace da 23 ga watan fabrairu watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2026 kuma har yau muna nan a cikin tafsirin suratul ma'ida kuma a jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ɗaya ne ko? a yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu farkon shahi ne ko? wa min alladhi na qalu inna nasara ne za أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da ba mu bayani akan wa'anda aka ba su littafi a kahinmu da kuma irin ɗabi'unsu na warware alkawari. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa minan ladina hadu daga kuma wa minan ladina qalu inna nasara daga kuma wa'anda suka ce su kiristoci ne su Allah ce su ma akhazna mithaqahum mun rike alƙawarin su fanasu haddan mimma dhukiru bihi sai suka mance wani kaso daga cikin abin da aka tunatar da su shi Allah ce fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah sai muka sanya adawa da kiyayya tsakaninsu har zuwa ranar tashin kiyama Allah ce wa sofa yi nabi wa humallahu bi makaru ya sana'un kuma da sannu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba su labarin abinda ka suka kasance suna sana'antawa suna aikatawa su wane ne suka ce inna nasara kalmar nasara kalma ce wadda ake amfani da ita idan ana nihin mabiya annabi isa alaihi salam shi yasa kullum nake girmama mutanenmu da lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo suka gano cewa kiristoci ne ba yahuda ba ne wala su yi ƙoƙari sosai daga nan ne muka sa ma nasara sunan nasara kun gane kalmar nasara da muke cewa mu hausa mu ce nasara su zaura masu ce an nasara to nasaran nan daga wannan nasaran ne ta cikin ƙura'ani kenan sun gano cewa addinin waɗanda suka mulki mallaka nasaranci ne shi yasa suka samu su nasara to kalmar nasaran daga ina ta samu asali wasu malaman tafsiri suka ce kalmar nasara ta samu asali ne daga wani ƙauye a cikin falastin wanda ake ce mishi annasira annasira kakka haɗe ta da annasiriya da ke cikin iraki kuma annasira ɗin nan sunan ƙauye ne wanda kiristoci suke zaune a cikin shi kinan shi yasa idan za a nasabta su sai a ce musu nasara kinan kamar nasbantawa ce aka yi zuwa ga wannan ƙauyen mun gane ko wasu malaman tafsiri suka ce an samu su nasara ne saboda ta suka yi in nahnu ansarullah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah kinan mu masu taimakon addinin Allah ne to tunda su ba laraba bane ba kenan kaga ba iya cewa kalmar ta samo asali daga ansaru mun gane ko amma kalmar inda ta hi kusa da ta kasance shine mahi zama daidai a ce an nasarta su ne zuwa ga wancan kauye wanda ake ce ma annasa to ala ayi halin ce ma kiristoci almasihiyu kuskure ne shi yasa usaimin ya tabbatar da wannan a cikin wata fatawa ta shi cewa a yanzu abin da ya yaɗu ga bakunan mutane ce ma kirista a ce mishi masihi ne da aka ce masihi kenan kamar an danganta shi ne da wa da almasihu annabi isa ɗan maryam ko amma addinin da yake bisa kan shi a yanzu addinin almasihu ɗin ne almasihun ya ce mishi a bauta mini duka bauta almasihu da ake yi bayan almasihun ya rasu ne ake yi saboda haka shi daban addinin da suke yi yanzu daban in aka bi ta addini da tsari da ke da kuwa cikin bibin wanda shi ne addinin na kiristanci na gaskiya kalmar kiristancin annabi isa bai san ɗan kafin ma mu je can ɗan kalmar kiristi ɗin shi Kirist din ya samu asali daga wannan kurwa wanda aka gicce annabi Isa gare ta wanda suke raya cewa haka wanda yanzu zamu ganin cewa shin haka ne ko ba haka ba wannan giccewar da aka yi ta annabi Isa shi annabi Isa bai santa ba mun gane ko to saboda ka kalmar Kirist annabi Musa Isa bai santa ba bayan ya tahi ne aka koma ana riƙau wannan kurwa ana mutunta mata kuma wannan kuruwan malar zaman idan ka diba cikin komi wanda ke zo mu da kasashe nasu za ka samun yana da alaka da wannan kuruwa shi yasa yanzu kuruwa ta kasance mu ruwan dare ina gudun wata rana a samu wani malami mai zahi ya haramta mu abubuwa da yawa saboda idan aka bi salsala komi ma sai an haramta shi aka ce za a cewa a hidda kuruwa daga cikin tsarin duniya a yanzu kaga dai duk inda ke da gida mai doron zabo sai an maida shi doron kunkuru tana yiwa so doron zabo kiristanci kurwa ce plus ne bai yiwa kai doron zabo kai plus ba kaga ni ɗaya ko na biyu duk tangarahon duniya da ake yi kurwa ce ka kalli da inda ke da tangarahon musamman wannan da ake yi na na siminti wanda ke da 'yan abubuwa maɗaukai haka to kana kallon shi za ka ganin ɗan kan sama irin da gicewa ne plusi shi yasa daga cikin ƙasashen larabawa da yawa daga cikinsu ba su yarda su sa tangara mu saboda alama ce ta gicewa mu da yake nan ba abin da shahin mu kai da addini kaloli ma za ka gani in ka shiga najeriya za ka gana ga tangara ne amma mutum ne aka gice hada hannuwan nan mutumin ga sana za ka ganin shi a yi su dole da ka shiga cikin najeriya kai lura da kyau za ka ganin irin tangara da ke gare su munan ba mu da ba irin su saboda kiristocin duk sun sa addininsa a cikin komi to haka da hatta da rezo na salulanka akwai plus gare shi rezo da yanzu ne da aka yi wa'annan salulan aka bar irin wa'annan abubuwa to haka haka za ka samun abubuwa da yawa daga an sa wannan kuro a cikinsu to ita wannan kuro annabi isa bai ma san da ita kalmar iglis cikin bibil baki ɗaya wuri guda ne aka ambace ta mun gane ko ita kanta kalmar iglis din wuri ɗaya ne aka ambace ta to balai ayi magana wannan ekkurwar da ake sanya to saboda haka addini ne wanda cike yake da bata mutanen da ke da kwan cikin shi sun bace sosai ta yadda yaro karami in har bai shiga cikin addinin ba yana iya kure su kai ka ce annabi isa allah ne Allah ne ko? To, kuma sai ka dawo kuma sai ka ce, kuma Allah, Allah ne. Haka ne? To, yanzu mahaiyar annabi Isa Maryam, alaihassalam, kahin ta ɗauki cikin annabi Isa, wani Allah take bauta mu. Ku gaya mini, wanda ciki ɗan nata wanda babu shi duniya, ko ko Allah, Allah wancan.
Allah Allah na ƙware.
To da ta ɗauki wa ya halice ta ita?
Allah.
Wa ya halice shi annabi Isa?
Allah.
Allah ne ko? To lokacin da ta ɗauki cikin annabi Isa, tun da annabi Isa Allah ne, ta ɗauki cikin wa? Kai ga magana ta girma ai. Kina Allah da ya halice ta shi ne kuma ta koma kuma ta ɗauki cikin shi. to shi yasa addini alkur'ani mai girma ke kiran su cewa abbali da batatu ne su akwai bata sosai Mm.
akwai bata sosai a ce allan ka ba ɗaya bane ba har guda uku annabi isan shi kan kanshi allah ne zaka ce allah kuma allah ne sannan kuma mala'ika jibril shi ma allah ne wani kuma ya ce a ita ma da ta haihe shi ita ma ta zama allah ke to kaga akwai rikitarwa cikin abubuwan da yawa yawa allah ya kiyaye Allah ce min alladina qalu inna nasara akhazna misaqahum daga wa'anda suka ce mu kristoci ne su ma mun rike alƙawarin su malaman tafsiri suka ce anan Allah ya ci gaba da yi mun bayani ne bisa kan abin da ya shafi su kristoci kadai irin laihukan da suka aikata ma Allah sun kira kansu da cewa su mabiya annabi Isa ne shine qalu inna nasara Mm.
sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙawulla da su cikin alƙawullan nan akwai biya annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa in yazo za su biye shi sannan kuma in yazo za su taimaka mashi sannan in yazo za su yi imani da dukkan abin da ya zo da shi to amma sun yi to ba su yi ba sai suka aikata irin abin da yahuda suka aikata suka rore alƙawullansu mun gane ko Allah sai ya ce fanasu hadda mimma dhukiru bi sai suka mance wani bangare mai girma cikin abin da aka tunatar da su da shi bangaren nan mai girma wanda aka umarce su da shi a cikin injila shine biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basu bi shi ba. Allah ce fa aghraina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah fa alsaqna al-adawa sai muka liƙa musu adawa in aka ce adawa ita adawa ana yin ta ne da baki da aiki albaghda kiyayya ita kuma kiyayya ana yin ta da zuciya ne wanda ke kinka ba sai ya magani ga bakin shi yana kinka ga zuciyar shi Mm.
to da da ya hurta kiyayya to ta koma mi adawa Ta.
magana da za a yi adawa ne aikin da za a yi wanda zai yin kwanta da kai adawa ne in ya bar abin ya kume mashi cikin zuciya ƙiyayya ce da ba yadda za a yi soka mun gane ko Allah ya ce sai muka sanya adawa tsakaninsu to bainahum din nan tsakanin wadawa tsakanin su kiristoci saboda su magana su ake yi a yanzu tunda an ce mun bangarori ne daban-daban su ma kuma akwai ƙiyayya sosai tsakanin junansu wasu malamai suka ce ana nihin tsakaninsu tunda magana su ake yi na wani wasu suka ce a'a ana yin magana ne tsakaninsu ahlul kitabu baki ɗayansu kenan da kiristoci da yahudawa akwai kiyayya mai ƙarfi tsakaninsu duk irin yadda kake ganin cewa suna nuna alamun suna son juna to alamu ne kawai in aka yi tahiya ta kai tahiya to za ka samun ce akwai kiyayya tsakaninsu to wannan iya cewa a a yanzu isra'ila ƙasar yahudawa ce amurka kuma ƙasar kiristoci ce ya aka yi suke yin alaƙa mai tsawo hakan ga tsakaninsu sai a ce maka lokaci ne saboda akwai musulmi ne dama makiya guda biyu in suna da maki wanda yake na uku to haɗewa suke yi su kasance masoya amma duk da aka ce wannan makiyin guda na uku wanda ke haɗa su babu shi to ƙiyar su za su kuma tsakanin soyayyarsu duk irin yadda kake ganin sun hada hankalinsu yanzu sun hada komi nasu a yanzu to don saboda akwai kasashen musulmi ne masu ƙari in babu kasashen nan na musulmi to kiyaye su kuma za ta tsakanin su Allah ce ba su hum bainahum shadid yakin su tsakanin su da kiyaye su tsakanin su mai tsanani ce tahsabuhum jami'a kana tsammanin su cewa tattare suke wa qulubuhum shatta amma zakatan su daban-daban suke Mm.
'yan shekarun baya sai da ƙasashe na turai suka gano cewa ashe amurka ta sanya na'urori na leƙen asiri ga wayoyin dukkan firaminista da shugabannin da ke da kwacin ƙasashen turai firaministan eh, jamus angela merkel ta wancan lokacin wayar da take aiki da ita ba ta da intanet saboda ka a samu wani ya firatanta ya naɗi bayanan maganganun da take yi amma duk da haka na sai da amurka ta yi shekara goma tana sauraron duka wayoyin da take sai daga baya suka gano to kan riba ƙasa mai girma irin jamus in aka zo ana taro na ƙasashen duniya in aka ce maka ana yin taro da ƙasa guda biyar plus n sank plus n to sank ɗin na ana nihin ƙasashe masu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya to plus n ɗin na ana nihin jamus ce saboda dukkan wani ci gaban da ya kamata a ce ƙasa tana da shi tana da shi yau in ta zare kudinta daga cikin tarayyar turai babu tarayyar turai to amma duk da haka nan a ce an yi hiye da shekara goma ana musu leƙen asiri ba su gane ba kenan wannan ke nuna cewa abinda dai Allah ya gani dai haka nan ne tahsabuhum jami'an kana tsammanin tare suke amma wa qulubuhum shatta zakatansu daban-daban suke a wannan lokacin za ka ɗora gano cewa tsakaninsu su da su da amerikawa ashe ba tare ake ba ashe zaman wayayya ne ake kadiba irin yadda donald trump yake nuna ƙiyayyar da ke da kwa tsakaninsu da ƙasashen turai ga hili har su kan kansu sun kai yanzu sun gano da cewa lokaci ya yi wanda bai kamata a ci gaba da dogara akan amurka ba to kaga kullum duk iri da kaga sun dinki to ta hasabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta saboda ka Allah subhanahu wataala yayi gaskiya da yace ya liƙa kiyayya da adawa tsakanin su ila yawmil qiyamah har zuwa ran tashin kiyama Allah ya ce wa sawfa yunabbi'uhum Allah kuma da sannan Allah sai ya ba su labari bima kanu yasna'un game da abin da suka sace suna aikatawa Allah ya ce ya ahlal kitab يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ahlal kitab ya kuma abu talitai kaga usulubi na kira da da'awa da jawo hankalin mutane ko Allah ya ce musu ya bani Isra'il ko Allah ya ce musu ya ahlal kitab haka ne ko amma Allah bai taɓa ce musu ya ahlal kufri ba ya ku kafirai wuraren da Allah ya ambaci haka nan wurare guda biyu قل يا أيها الكافرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم nan ne kaɗai Allah ya ce ya yi nazari Allah bai san kafaran bane ba wa ma saka kafirci mama ba Allah ba to me yasa Allah bai kiransa da haka nan to amma yau kai kana kiran mutane kai tsaye sai ka ce mutu ya kai dan kaza to so kake gyaru wata riba ke gare ka in ya ɓaci duk hikimar da za mu yi a cikin wa'azi ba mu kai hikimar Allah ba duk tsananinmu ba mu kai tsananin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ba. amma shi ka diba ka gani mutanen nan wa shirka ba su kai kamata ya ce ya ku mu shirkai haka ma ya kamata a ce amma sai ce musu ya ahlal kitabi dan da jawo hankali da tafsasawa ga wanda ake kira wai radda ma Allah ya ce a cima annabi a yi ma fir'auna magana mai sauƙi wani duniyar na ma a kuma kamar fir'auna fakula lahu domin yanzu ɗan uwanka makwabcinka ba ka yi mashi ƙaunar laina makwabcinka ba ka yi mashi suka ce ha ina ɗan bid'a ne ina ka ina ne ina ce wata kalma za ka kai wa'azi wanda ka san mai zaki shi za ka ɗaura ɗaukowa kana sanya a gabakin shagon don yanzu ran shi ya ɓaci to wannan shine usulubi na Allah subhanahu wata'ala yace ya kuma abuta littafi sai masu fasara kai za su ce nan Allah na nahi yahudu da nasara me yasa Allah ke ce musu ahlul kitabi ai ba littafi guda ke gare su ba su yahuda nasu daban kiristoci nasu daban kamata a ce ya kuma abuta ma'abuta littattafai guda biyu to me yasa ake cewa guda saboda alkitab alif din nan ta jinsin littafi ne mun gane jinsin ne ake ambato nan wurin shi yasa kidan yana tsaya matsayin daya yana tsaya matsayin hiye da daya ma Allah ce qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu yazo muku huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi bil huda wa dinil haq mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa da kowa na sha gaya muku wannan kayan ka buɗe baki ka ce kayan aiko ka zuwa kowa da kowa sai ka cika sharɗa kamar haka na ɗaya littafin da aka aiko ka da shi sai an tabbatar da cewa cikin littafin an ce kai manzon kowa da kowa ne. abinda annabi isa ba ya da shi kenan saboda annabi isa ya bani isra'ila yake cewa ka karanta bibil ka gani ba inda annabi isa ya ce ya ku mutanen duniya baki ɗai ko ya ku mutane kawai sai dai ya ce ya bani isra'il cewa ke an aiko ni a gidan isra'il a gidan bani isra'ila yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa an aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya kaf ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa ka fatan kai daga jin kafatan ba ma sai an fassara ba ka san kaf ne kaf ne ko mu da Hausa kaf muke cewa kidan littafin da ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi na kowa ne littafin Annabi Musa alaihi salam bani Isra'ila kadai aka ce ya kira su zuwa gare su aka ne ko kayan ka ce kai annabin kowa da kowa ne sai an samu cewa lokacin da ka kiraye kana annabta ka kira kowane irin nau'in mutane annabi isa bai kira wasu mutane ba annaba bani isra'ila in kuma akwai inda ya kira su mutane wanda ba bani isra'ila a kawo su babu su amma annabi sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya hishi hori ma nan cikin baki ne Bilal haka ne ko ba haka nan bane ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahaban shi akwai dan Farisa akwai Salman al-Farisi balarabe ne ba balarabe bane akwai Bilal bakin mutum ne balarabe ne shi ma ba balarabe bane akwai mutanen Rum akwai mutanen Misra kowane irin nau'in mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a cikin sahaban shi kun Bilal ba shi kadai ne ba sahabi wanda yake baki ba suna da yawa na taɓa ganin wani yayi research ta master bisa kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam baƙaƙe irin su Bahz bin Hakim din nan ana bihi an jaddi baki ne da shi da baban nashi da kakannin su duka baƙaƙe to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan a cikin tarihi shi mun gane ko to shi yasa nan kuma kaga yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbata maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam littafin shi ya tabbatar cewa shi na kowa ne mun aiko manzon mu qarja akum rasuluna manzon mu ya zo muku aka ce rasuluna idafa ce ne aka yi nan wurin Allah ya jinginta jingina annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi wannan idafa din idafa ce ta tashrif ta girmamawa ce mun gane ko yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan saboda yayi muku bayani na yawa daga cikin abin da kuke boyewa na littafi wanda kuka boye ko kuma kuka canza ma'anarsu da gangan kuka kirkiri ƙarya kuka jingina ma Allah ibn abbas turjumanul qur'an yake cewa sun boye ababe da yawa daga cikin abin da suka boye sun boye sifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kana ganin a cikin tarihi rahib buhaira wanda dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib annabi ya tafi da shi sham ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sham yana karami akwai wani kirista ana cewa rahib buhaira wannan rahib ɗin ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma ya gane shi ya gane shi tun kafin ma ya zama annabi haka ne kuna rike da wannan tarihin kenan wannan ke tabbata magana da Allah subhanahu wataala ya mu cikin Qur'ani cewa ya'rifunahu alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi suna gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din sai ganshi kamar yadda suke gane ayansu wannan misalin ya kai girma wajen a kalle shi da kyau ka san kawai yadda mutum ke gane dan shi kau ko sai na baka misali tana akwai gwamnonin ciki bari mu bada misali mai kyau idan ka tela kwal premier yara suka tashi ka ta ɗauka ɗanka ka taɓa jin inda baban wani yaro ya taɓa kuskure ɗauko ɗan wani ya ce a wallahi yaran sun yawa ne yaro wajen dubu ba ni iya gane ɗana cikin shi ka taba ji inda aka ce wani ya fatan ka ya dauko dan wani ya zo masa mutu ya zo gida duka ga tarihi tunda aka tsira lakwal zuwa yanzu ka taba ganin mutum da yawan na abu a ce ki daba mai ne uban ko kuma uban ruwa biyu ne ko ya sha ma kwaya ya ta ya dauko shi ka taba jin inda aka ce ya yi kuskure ya dauko dan wani to yadda ka san ba za ka iya kuskure ka dauko dan wani ba to haka suwa ba za su yi kuskure ba in sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai san gane shi to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yace kama ya'rifuna abna sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu ya yanke musu hujja ne ya ba su dukkan misalin da ya kamata ya basu kuma an samu da yawa daga cikin su wanda suka ce tabbas su ko da suka gane shi sun gane shi an samu wanda suka imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da suka koye akwai koye aya ta rajim cewa duk mutumin da ke da aure idan aka kama shi da laihin yayi zina a yi mishi rajim ha'a har ya mutu sun koye wannan shi sa imam al-qurtubi da yazo nan sai yace yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhuna min al-kitab ay min kutubikum yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuka koyi daga cikin littattafan min al-iman bihi na daga imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa min ayatin rajm da kuma ayar rajm wa min qissati ashabis sabt da kuma qissa ashabus sabt sun boye kissa wa'annan mutane masu kamun kihi wanda aka hana su kamun kihi ra asabar ko ƙarshe mai Allah mai da su to sun ɓoye wannan kisan amma sai a dawo a ɗora ce mutane asalin mutum ma biri su ne asalin su burwai mu ba burwai ba ne ba sun kasance suna ɓoye wannan kisan alƙur'ani ne ya bayyana ta wa ya afu an kasir annabin nan kuma yana yahewa daga abubuwa masu yawa kama ya yake yahewa malaman tafsiri suka ce la yuzhiru kathiran mimma taktumunahu antum bai bayyana dukkan abin da ku kuke boyewa wa inna ma lam yuzhiruhu li'annahu la hajata ila izharihi fi din kuma abin da yasa yake kauda kai daga wasu abubuwa wanda kuke boyewa saboda babu bukatar sa a cikin addini idan kaga Allah na da iko ya tona musu asiri baki ɗaya kafko to amma sai ya dora ruwa musu asiri ya dora barin su da wasu abubuwa wanda sun boye sun sai a bar su da abincin wannan ke nuna maka cewa dukkan abin da baya da amfani ba sai ka ɗauko shi ba duk wani abin da ka san da cewa bai amfanar da mai sauraro ba sai ka kawo shi barin shi ake yanzu idan ka ɗauki kisa annabi musa alaihi salam akwai abubuwa da yawa wanda ba su da amfani wajen ambata su allah tsallake sai kawai ci gaba da bayani daga cikin abin da allah ya tsallake akwai magana iyalan annabi musa alaihi salam lokacin da aka cikin dukkan kisar da aka bada ta cewa anasa min janibin turi nara annabi musa ya tsinkayi wuta gehen dutsen na tur sai na qala li ahlihim kufu inni anastu nara ce ma iyalin shi ku dan tsaya nan ku dakace ni na ga wuta ba haka aka ce cikin suratu taha ba haka aka ce cikin suratu abin nan tasin suratul naml ko suratul qasas haka aka ambata ko to ina labarin iyalin da aka ce su tsaya nan wani kawai mu labarin da aka ba mu kawai ya ci gaba kawai ya tahi kiran fir'aun ka taba samu kanka cewa to ya dawo ya tahi da su ko ko bai dawo ba wannan abin ya taba zo maka bai taba zo maka ba ko to saboda babu bukata shi nan abin da ake bukata nan wurin shine a baka labarin yaya ta kaya tsakanin shi da fir'aun shine kawai ya dawo bai dawo ba ba ka bukatar shi to shi sa abubuwan da babu bukatar su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kaura kai ya kyale su can sai ta kumina da abun su shi sa ibnu kathir yace ai wa yaskutu an kathir mimma ghayyaruhu wala fa'idata fi bayani annabin nan yana yin shiru cikin abubuwa da yawa wanda suka kasance sun caccanza shi kun babu bukatar ai bayanin shi Allah subhanahu wa ta'ala ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haƙiƙa ya zo muku wani irin haske daga Allah wa kitabun da wani irin littafi mubi wanda yake mabayyani to nur din nan me ake nihi da shi wasu malaman tafsiri suka ce an-nur nan ana nihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab ana nihi al-Qur'ani ibn Hajar al-Asqalani ya dauki wannan fasara wasu suka ce an-nur ana nihi al-Islam al-kitab kuma ana nihi al-Qur'an wasu suka ce a'a da an-nur din din da alkitab din dukkan su ana nihin alkur'ani mun gane ko me yasa suka ce ana nihin alkur'ani duka baki ɗaya saboda aya da za ta zawa gaba ya Allah ya ce
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام mm, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه mm.
ويهديهم إلى صراط مستقيم kaga ya hadi bihin lahu aka ce kenan ana laiha abu guda ne can wurin inda da nur ɗin da kitab ɗin ma'anarsu daban-daban take abubuwa ne guda biyu daban-daban da Allah ce za a yi ya hadi bihin lahu
Mm.
kaga kenan fasara wa'annan wa'anda suka ce da annur ɗin da kitab ɗin duka abu guda ne an gane ko Mm.
shi yasa da Allah ya zo sai ce ya hadi bihin lahu Allah yana shayarwa da shi shi guda kenan Mm.
in bi ne bihi ma za a cewa ta wanda aka ce da shi din nan kenan shi ke nuna cewa da annur din nan da alkitab din duka alqur'ani ake yi manitta ba ridwanahu wa'anda suka biyar da Allah Allah yana shiryar da su da shi subulus salam turuqan najat hanyoyi na tsira mun gane ko wa turqus salama kenan da hanyoyi na aminci allati la khawfa ala sa'ir fiha wadda babu tsoro akan wanda ke biya akan ta wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma ne- yana hitar da su daga duhai na kafirci ila nuril iman zuwa hasken imani mun gane ko saboda kafirci abin da yasa ake ce mishi duhu saboda wanda ke cikin kafirci yana cikin dimuwa irin dimuwa wanda ke da kwai cikin duhu duk da Allah ya haskaka mishi ya gano hanya ta gaskiya to zai ganin wayan can kawai zai ganin ta a rukunkuna yake yin gumi kisa da isdiya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kahin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar bautan gumaka saboda duhun isasse isasse ya ishe su mutum zai zawa da kanshi ya samu dabino ya hada dabinon nan ya saba ya dan butun butumi kuma ya koma duka yana yana yana sujuda gare shi Mm.
kuma in ya samu wani dabino wanda ya yi wannan da tsada sai ya canye wancan ɗan butun-butumin kuma ya sake yin wani kadi ba ka gani suka ci haka maka zance muna yi in ka jiwa ka ɗan cire hannun maka ce ko ka cire ka kadi ba ka ga wannan wannan wannan bala'i akwai duhun da ya kai ga wannan shi yasa wani yake cewa ya zo yana ɗan gunkin shi ya ce ya zo wajen gunkin nan ya yi ibada ya yi ibada ya ce ya bar gunkin ya ce wansa haƙi kawai ko da ya zo sai tarra dila ya yi hitsari bisa kan gunkin sai da ya hau bisa kan gunkin nashi sannan ya hitsari ya ce ya zo ya yi ibada ta sahi ya ce tarra hitsari ga yanan bai bai ga allah nashi can ga bakin shi Mm. Sorry.
yesu ko da ya ga wannan abu ya ce daga ran nan shi ya fara ita cikin zuci sai ya ce a rabbun tabulu alaihi a ta'alim yanzu ubangiji za a cewa ya kasa kare kanshi daga dila har ya zo mashi ya tsari ga kai kai ko ni dai ba ba ina iya kare kaina ba ya ce laƙar zalla mun bada ta alaihi sa'ali wallahi duk wanda ya bari wannan dila ya mashi ya tsari ga kai wallahi ya kaskanta ya ce kai daga yau ni na bar hotonka Mm.
ka sai ka samu wani abu tun da bai bauta ma Mm.
shi daga ran na ya bari yace yana jira ya ya samu haske na gaskiya shi yasa da yawa sun gano wannan gaskiya suka tsaya suna jira ana ce musu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko da suka zo suka saurare shi suka yi imani da shi yadda da yawa ka san da cewa kahin izala ta zo hasken sunna ya zo ya fara shiga cikin kwakwalen mutane su fara ganowa da yawa sun saduda nan ba hakkin ruwan aljanna aka zo aka ɗora sai da mutane ba ka tambayi tsohi Mm.
kilan aljanna mutum zai zuwa daga najeriya zo yana sai da muku kilan aljanna ka sai kile jika ɗari irin ta da a ce maka kai allah za ka zai sai da maka aljanna ta jika ɗari ka di ba ka gani jiya nake kallon wani malami yake ba da labarin wani babban shehi da ke da kai kaduna ya ce bai gan sunan shi ɗimuwa dai kawai malam ya ce shehu nan yana da ‘ya'ya'yan mata ya ce kamar laraba suke ya ce sai aka samu wani muridi mai wayo kawai ta yi sayo rawari kawai ya zo ya samu shehu ya ce mashi wallahi yace shehu jiya Allah ya nayi warkin Sheikh Ibrahim Inyas ya ce in zo wajen ka bani wancan ɗinka to
ya ce ta zo gidan sauki ya ce ai ni ma yana ganin shi ka ce mishi shi ya yi magana ya yi min magana da kanshi ka ce min magana da kanshi ya turo ka ka ce shi ya min magana da kanshi hakika da an yi wa ga abu mai wanda ruwa ya ce daga ran nan bai ƙara zama ba kiran da kawai shi kenan ya ninki malam bai bai to haka aka tayin mutane dawa addini ne ake irin haka nan a sai da maka kiran aljanna kai ta ashe shi wai kile ne mabuɗin aljanna ne aka sai da maka yanzu ku da gari kuke wannan abin bai yiwa yanzu malam ta aljanna to kai shi a sai da maka kasa aljanna ka tai na san in kana ciwon ciki ka dora jika kana shafu to haka aka dora yi yanzu duk sai ku dora ganin cewa abin kamar ya za a yi mutum ya karɓi wannan abu To a wancan lokutan mutane karɓa suke yi, da abin da aka yi musu ɗauka suke. Shi sa ita suna da ta zo, kamar ta haska kama mutane ne, har mutum ka ɗora yin ƙiyo, kana ƙiya kana yin garrama aka gaya maka wani abu, ka ce a kai, kai baka yarma da wannan hadisi ba. Shi sa duk masu cewa su ba su yarda da hadisi ba kaza kaza wane ne wane ne wane ne. Zuwa ahalin suna ne suka fara haska wa mutane cewa akwai hadisi wanda ke na ƙarya ne, akwai hadisi wanda ke ingantacce ne, akwai hadisi wanda ke hasan ne, akwai wani hadisi wanda ke kaza ne amma san wa'annan abubuwan dalilin yan izala ne aka san to wani da ya zo sai sai ya wuce iyaka kai duka ma bai yarda da su a to kai kuma a ce duka ba a yarda da shi ba kuma to kenan wata rana ka ce ma annabin ma ba a yi shi ba saboda kullum sai ka samu wani ya wuce iyaka wani aka ce a tsaya nan kaga nan bakin masallacin da aka ce tsaya ko wallahi sai ka gan shugaban mufida ya tsaya can me yake jira wacce aka a tsaya shi haya wuce to haka mutane ke da wuce iyaka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma annabin nan yana shirye da su zuwa ga hanya wadda take mikaka Allah ce laqad kafara alladhina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Allah ce laqad kafara alladhina qalu hakika sun kafirta wa'anda suka ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam cewa Allah shine al-masih dan maryam Allah ce to kace musu ga hujjar da ke nuna cewa annabi Isa ba Allah bane kul fa man yamliku min Allah shay'a kace musu wane ne zai iya mallakan wani abu ga Allah wanda ba Allah ba in arada an yuhlika al-masih ibn maryam in Allah ya yi nihin ya hallaka annabi Isa ɗan Maryam wa ummahu da mahaihiyar shi wa man fil ardi jami'a da waɗanda ke cikin duniya duka baki ɗaya akwai wanda ya isa hana in kai shiru ka ce ba ka da amsa to kayan a haihe su ake juyar da duniya ha shi ne to ka sani Allah ce walillahi mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ya khuluqu ma yasha yana halinta abin da yaso shike halinta abin da yake so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma musa dukan komai mai iko almasih me yasa ake ce mishi almasih wasu malaman tafsiri suka ce abin da yasa ake ce mishi almasih saboda annabi Isa dan Maryama kafar shi ba ta da kwari irin kwarin da ke da kuwa ƙaho mu kaga ga kwarin ƙawa can ga ga wani ya ɗaga wannan ɗan kwarin da ke da kuwa cikin ƙawa to shi annabi isa ba da shi to shi yasa ake ce mashi almasihu wasu ka ce ana ce mashi almasihu ne saboda in ya shahi mara lahiya yana warkewa ai daga shafa ne ko wannan dai ala ayi halin duka kowace magana tana da abin nan ɗin tana da waɗanda suka ambace ta kuma dukkansu abubuwa ne wanda annabi isa ɗan maryam ya aikata su lalle bai da wannan kwarin nan da ke da kwai a cikin tahin kafa sannan kuma ya ce wa obari wal akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi iznillah kuma shafa ne yake mun gane ko to sai mu zo wace hikima ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya ce almasihu ibn maryam almasihu dan maryama kullum in za a gaya annabi isa da sunan mahaihin shi ake ambatawa an gane ko to me yasa Allah ke yin hakan aka ce akwai hikima guda biyu hikima ta farko dan Allah ya ƙara tabbatar ma kowa cewa shi annabi isa ba dan Allah bane mahaihin shi dai ita ce maryam din hikima ta biyu dan a ƙara tabbatar ma duniya cewa shi dai daga uwa aka yi shi ba da uba ba me yasa saboda ƙudurar Allah ce yake son ya nuna ya yi mutum ba da uwa ba da uba ba shi ne wa annabi adam alaihissalam ya yi mutum da uba babu uwa shi ne wa hawa matan annabi adam alaihissalam ya yi mutum da uwa da uba su ne mun ko to zumi ya saura a yi mutum da uwa babu uba to shi ne annabi isa alaihissalam shi yasa Allah ce inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam yadda Allah ya nuna kudurar shi wajen halitta annabi Adam yayi shi haka kawai ba uwa ba uba to haka shi ma misalin shi yake wajen khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun kenan yadda annabi Adam yake kun fayakun shi ma annabi Isa kun fayakun yadda annabi Adam yake nuna kudurar Allah shi ma annabi Isa yana nuna kudurar Allah mun gane ko mu a matsayin mu na musulmi aqidar mu game da annabi Isa alaihi salam ita ce na farko mun yi imani da cewa annabi isa annabi mu da ran tashin kiyama in aka ta in akan cewa annabi musa annabi isa annabi ne mu ya aljanna insha Allah kama dauka cewa ba ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka ce annabi isa ne tsira mu mun imani da shi sannan kuma mun yi imani da cewa shi bawan Allah ne ba Allah bane saboda annabi isa a cikin suratul maryam ce ya qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya mun imani da cewa annabi isa an haihe shi ne da uwa babu uba shine imanin mu na biyu mun yi imani da cewa annabi isa ba ubangiji bane ba ba abota mushi na hudu nan ne muka saba mu kiristoci mun yi imani da cewa annabi isa ba a kashe shi ba har yau ba a gicciye shi ba har yau Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi wanda ya zo ya nuna inda annabi isa ya da niyyar ya yaudara annabi isa fuska annabi isa ne Allah ya sanya mashi mu haka muka ɗauka kuma shi ne aƙidan ko mun yi imani da cewa annabi isa tabbas sai ya sauko ƙarshen duniya tunda bai mutu ba sai ya dawo ya mutu a cikin wannan duniya an mushe kabari yadda ake yi ma kowane bawa kabari na biyar mun yi iman da cewa cikin annabawan Allah na gaba-gaba ulul azm mayya-mayya annabi isa na cikinsu ulul azm minar rusul wa yadda akhadna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ina ulul azm na mayya ya gaba daga cikin wa'annan annabawan na Allah subhanahu wataala akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabi nuhu akwai annabi ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa mun yi imani da haka mun gane ko sannan daga ƙarshe mun yi imani da cewa duk wanda yace an kashe annabi Isa kahiri ne saboda ya saba mai aya Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mu'jizojin annabi Isa ko mun imani da su mun yi imani da cewa annabi Musa annabi Isa alaihi salam nake sa in ce Allah ya bashi mu'jiza ta idan mutum makaho ne in ya shahi huskar shi yana koma ya gani mun yi imani da wannan mun yi imani da cewa annabi Isa yana warke kuturta mun yi imani da annabi Isa Allah ya bashi ikon ya iya raya mata ci mun yi imani da cewa zamanin annabi Isa sai da Allah ya saukar da tabul amaji daga sama da abinci saman shi kuma sahabban shi suka ci mun yi imani da cewa annabi isa allah ya ba shi iko na ya iya ɗaukar laka ya sauwa tsuntsu da ita ya yi busa a cikinta kama ya busa rai kuma abin ya tashi mun yi imani da cewa annabi isa yana ba mutanen shi labarai na abubuwa waɗanda ba su san su ba na gaibi waɗanda Allah ya tsinkayar da shi zuwa gare shi mun yi imani da cewa annabi isa ya yi magana lokacin da yake cikin tsumman goyon shi ɗallabi Allah himmu cikin wannan abu to duka wannan imanin da muka yi da izinin Allah ne muka yi imanin da shi kenan shi karan kan shi ba shi ne ke yi saboda da mun jingina mushi nan ce shi ke kenan shi ma kuma Allah ke mun gane ko sanan za mu tsaya insha Allah abinda makaranta dai Allah ya bula da shi kuskuren da muka Allah ya yi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Alaikun salam ko tambayoyi. Mai tambaya na farko yana cewa malam mene hukuncin wanda yake yin istimna'i a cikin watan azumi.
to ko ba cikin watan azumi ba ai ya haramta bale cikin azumi shi yasa kafara zai sai ai kafara ba wurin ka zai ba in dai cikin yinin watan Ramadan ne yayi kina azumin shi ya kare kuma sai ai kafara Yau.
mun gane ko Mhm.
to Tambaya ta gaba ce malam ina na fila mm na yi raka ɗaya zan yi ta biyu sai liman ya shigo masallaci.
mm To malam wai sallar na idawa zani ko ku sallamewa zani in bi farilla.
to eh, wannan yana da alaka ne da idan aka ta iza uqimatu salah fala salata illa al-mafruda ko Mm.
daga haka hadisin ne yake in aka ta da sallah aka tsayar da sallah kina aka yi kiyama sallah babu wata sallah sai sallah ta farilla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma hadisi yana na cikin bulugul maram idan kaga cewa ka iya kammala kahin a kabarta kana iya yin sauri ka kammala ka kare in kuma kaga cewa ba za ka iya kaiwa ga haka nan ba to kidan ka salamce shi Mm.
Eh, so da yawa mutane suna ƙin bambantawa tsakanin samun raka'a da samun kabara harma Mm.
samun kabara harma daban yake samun raka'a kuma daban yake shi falala ta samun kabara harma yaushe ne ake cewa mutum ya samu kabara harma lokacin da limai ya ce Allahu akbar kahin ya fara karatun Fatiha ko asirce ko bayyane Mm.
a ce ka samu wannan tare da shi daban yake wannan shi kuma taka samu raka'a wanda ma samu ruku ya ya samu raka'a ko to amma ba ɗaya yake ba da wanda shi ya samu haka bar harma mu yanzu kana ji kana gani za a zo a yi alwal a yi abin nan ɗinka aiki a kira sallah a tada iqama kana can kana wankin hannunka kana kin kana wani abin nan baya baya saboda wai limamin jima yake
Mm.
to sai a zo a yi kabara harma a yi karatun fatiha a yi karatun sura har a yi ruku'i baka zo ba to haka za ka ruku'i sai ka rugo da gudu da gudu da gudu sai ka shiga ka kama mutanen masallaci wayo Mm.
kace gani kama Allah wayo kuma kake gani me yasa saboda da aka taso kai ma ka samar ka aka mai da kowa samu ha malam ka rasa kabbara harma ka rasa karatun fatiha ka rasa karatun sura ka rasa kabbara ta tahiya ayar ku lissahin zai kwace ma Allah a ce Allah lissahi ya kwace mishi wallahi wanda suke gaba sun yi ka nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba. irin wannan za a gana har juma'a ke da irin wannan mutane ko wannan satan an mana tambayar wasu mutane da wasu ka kizawa sallar juma'a wasu sai da aka kare wasu sannan suka zo ko karshe suka ta su yi su yi- su yi sallar su su kadai wasu ka zo su yi jami'i sai wani mutum ya ce masa ai ba a yin jami'i in sallar juma'a ta koce muku ba ku za kuma ku ce ku yi jami'in azhar aka kira da aka ce wani haka ne nace haka nan ma ne yau haka ne muna Mm.
don kawai kun fi kowa wayo sai ku ce ku zo ku yi jami'in kuma a zara ku samu lada duk kuna aikin mi haka za ka samu mutum a zo a yi kiran sallah na farko juma'a bai zo ba na biyu bai zo ba a zo a yi hudu ba kari ba a yi ta- ta ta larabci bai zo ba a yi ta hausa bai zo ba a yi ta ce a daidaita sahu a yi ta tsaye da sahu a gyara sahu a yi ka- bai zo ba a kabarta a yi raka'a ta farko bai zo ba sai ka tabi da zawa kuma ƙarshe kana salamci sallah sai ka ga wani ɗan gaji ya shigo ya ce maka ai mutane sun ce ai sallah na gauga ko gobe sai na koma lahi mutane ba su samu sallah ba kaza to suna aiki mai mutanen
Mm.
abdulaziz na sai rashi da ya sha ba da labarin irin wannan abu sai in ce mishi ko gobe abdulaziz sai na ƙara yin haka abin da ya samu ke yin haka cikin masallatan nan zaka samu akwai tsoho wanda tun karfe tare kenan kuma ba kai kana ganin kai matashi ne yaro ko kana ma iya yin awa hudu baka taimaki ba kai tsari wannan tsohin su ba kama ka suke ba su cikin larura ma suke duk tsohon da yake wannan awa hudu kamar irin da kake ko awa biyar ya ƙi ta ya tsari to wata rana sai ya ta yin tsarin ya ƙi hitawa sai an wasa shi shi sa kake ganin da tsoho da yaro ba su wasa da a ce suna jin tsari su to ka zo ka riƙe mutane ka yi minti talatin kana hudu ba ka yi sallah minti kaza tsakani da Allah wanda mutanen kuma su hitar daga cikin mutane su ratsa su tahi babu daɗi to shi kenan sai a jira ka wa a yi ruku'i mai tsawo wadon ka zo ka ba a jira ya za mu samu da jiranka
na tambata gaba ce malam masallacin da muke sallah ina ganin inda liman ke kallo kuma da inda sauran mamu ke kallo daban daban ku Mm, to malam ya hukunci sallar su take gaskiya su juya masallacin yadda ya kamata Eh, a juya shi a- a- a- a san yadda za a yi a daidai za kuwa ɗora kallon abu na'am
a daidaita saboda wannan wani lokaci wajen yanka angonni ake samun irin wannan matsalolin mm, sai ga sai an karkata yanzu kan misali wannan masallacin sai a ce daidai nan wajen zaka ɗora kallo shine alƙibla kuma ya kamata a ce musulmi su ɗora lura da irin wannan abu gaskiya mm. na'am sai tambaya ta ƙarshe ce malam yana hukuncin amsan magani wajen ɗan dakari ana da da an ce maganin da kare ya kasa kashi biyu akwai magani wanda icce ne zai baka babu wani mai da magana a kan shi
Mm, ko ba wani mai da magana magani ne aka baka na zahi mm, kaga ba a ce ka mai da magana ko kai kaza ko kuma ka bari sai lokaci kaza ka sha ko kuma in za ka sha sai ka rike ido ko in za ka sha sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza kaga wannan daban yake mm, kaga ba ɗaya yake da ɗauki laya ya miƙa maka ba ko mm.
na saboda ayi ma kowa adalci kar ka kashe maɗan da kare kasuwar shi kuma yana da maganin shi na ice maganin ice in dai har babu mai na magana a gare shi babu wani duk wani abu wanda yake na surkulle ya halatta ba mai sama halatta ma haramta shi ba. mun gane Aha.
amma in ya kasance Ah? shikenan amma in ya kasance akwai wani abu da ke na shirka duk karatukan ga da aka yi duk musulmi ya san abin da ke shirka musamman dai na wurare da kaga wani abu wanda kake ganin cewa eh, akwai ketar iyaka cikin shi to tambaya daga cikin abin da ake ganin cewa akwai shirka ciki akwai mai da magana lokacin da kake shan magani in kuma maganin za a ce maka take ciro shi sai a ce maka sai ka ta da asuba za ka ta ka ciro kuma daga baya baya za ka ciro shi kaga daga shi ai ka sa akwai matsala to duka wannan abubuwan da za a sa maka wasu sharuɗa wa'anda kai ka san da kai baka san ma'anarsu ba to yana nuna cewa wannan magani ne ka bar shi akwai abin da ake yi da shi to shine wannan
na sai ƙarshe suka ce malam muna bara addu'a to Allah ya yi bukatocin mu na alheri baki ne kan muna da bukatocin alheri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala biya mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah